الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a cikin wannan safiya ta litinin shida ga watan biyar watan jimadal ula hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama 1447 a ci gaba da karatunmu na littafin al'aqidatul wasitiyya wallafa ta shekul islam ibn taimiyya rahmatullahi ta'ala alai za mu tashi karatu na tara faslun wala ya ce wannan fasili zai yi bayani sun mafi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sa'an bayani akan tabbatar da sifofin da suka tabbata na Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin sifofi na manzo sallallahu alaihi wa ala daga cikin sunnoni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fassunnatu tufassiru alquran wa tubayyinuhu wa tadullu alaihi wa tu'abbiru anhu ai mun ji ayoyin qur'ani ko sai ce to ita sunna tana fassara alqur'ani tana bayyana abinda qur'ani ya dunkule tana da wato ainihin yin nuni akan abinda alqur'ani ya zo da shi na ma'ana sannan wato abbiru anhu tana yin fassara akan abinda ke cikin alqur'ani haka sunna ba ta saba ma qur'ani sunna takan bayyana ta fayyace ta waddaha abinda ya zo mujmali ya zo a dunkule ya zo ainihin wato mutulaki a cikin alkur'ani ta kayyade shi ko na abu makamancin haka wanda dama asma'u wa sifat ana ɗaukan su daga waɗannan masadir guda biyu ne alkur'an thumma sunna sai ya ce wa ma wasafar rasulu bihi rabbahu azza wa jalla min al-ahadith as-sihah allati talaqaha ahli al-ma'rifati bil qabul wajaba al-iman biha kadhalik hakan nan abinda sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi ya siffanta manzon Allah ya siffanta Allah subhanahu wa ta'ala da shi na ingantattun hadisai waɗanda ma'abota sani ahlul ma'rifa yani bil hadith masana na cikin ilimin hadisi suka karbi wannan wato ainihin hadisan to wajibi ne a yi imani da su kamar haka ma'ana abin da yake nufi akwai wasu sunaye da sifofi a cikin as-sunna waɗanda sun tabbata a cikin alkur'ani sai dai sunna ta ƙara ƙarfafa su sannan kuma akwai wasu sunaye da sifofi waɗanda babu su a cikin alkur'ani amma sunna ta zo da su tunda duka an umarce mu mu bi mu bi alkur'ani kuma mu bi sunna yanzu suna na addayyan bai zo a cikin alkur'ani ba amma ya zo a cikin sunna sifa ta ainihin alfarah da sifa ta addahik ba su zo a cikin alkur'ani ba amma sun tabbata a sunna dole za ka yi imani da su wanda akwai a ƙur'ani akwai a sunna alistiwa al'ulu al-ghadab an fahimta ko sun tabbata a ƙur'ani sun tabbata a sunna mafhum to akwai wanda kuma a cikin sunna ne kadai suka zo ba su zo cikin alkur'ani mai girma ba sai ya ce fa min zalika daga cikin waɗannan sifofi qauluhu sallallahu alaihi wa sallama yanzilu rabbuna ila as-sama'i ad-dunya kull layla حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه man yastaghfiruni fa'aghfiru lah fa'aghfira lah ubangijinmu yana saukowa zuwa saman duniya nuzulun yaliqu bi jalalihi subhanahu an gane ku wani sai kaji ya ce ato ya zai a ce Allah yana saukowa zuwa saman duniya alhalin lokacin da mu muke cikin farkon dare a wani yankin an kai ƙarshen dare sanda mu ƙarshen daren mu yayi yankin amurka ko wani abu makamacin haka su safiya ta waye to ya za a yi haka sai mu ce maka ana zancen ubangiji ne ya kai miskini ya kai jahili ana zancen allah kakka kawo kwatance da abin da ya shafi tasarrufi na bayan allah fala ta duribu lillahi al'amthal in ba haka ba malakul mauti guda ɗaya ne da shi da tawagashi na da ke zuwa ɗaukar rai amma ai wane ya mutu a asiya kuma ka yadda daidai lokacin wani ya mutu a afirka wasu dubanni sun mutu a turai wasu sun mutu a duwa ya ɗauki ran nasu lamarin ubangiji kabar mai kayansa so da haka yakan sauko ƙarshen kowane dare hina ya baka sulusun lailil akhiri a lokacin da sulusun dare na ƙarshe yake ragewa lokacin da ya rage saura ɗaya cikin uku dare ya ƙare alfijir ya fito a wannan lokacin Allah yakan sauko zuwa saman duniya fa yaqulu sai ya ce man yad'uni fa astajiba la waye zai roƙe ni in amsa mishi man yas'aluni fa u'tiya wane ne zai roƙe ni in bashi subhanallah shi fa ke cewa ka roƙa ya baka ibada ce ka roƙi Allah addu'a wal ibada ya ga dama ya ansa amma a lokacin shi ya ce ka roƙa zai amsa kana ta kwana lokacin wani yake sauke data ya kwanta sauke connection ya kwanta lokacin wani wato ainihin ya ƙare shirman shi ya ƙare ɓartaya shi da taɓara shi zai kwanta ke wani lokacin kwanan ma bi yana cikin saɓan Allah a wannan lokacin yana ganiyar saɓan Allah ko ɓata lokaci fala haula wala quwwata illa billah sai ce waye zai roƙe ni in amsa mai wa zai tambaye ni in bashi man yastaghfiruni fa aghfira lahu wa zai roƙi gafarata in gafarta mishi ga zanubai muna da su sun ki sun ki ka roƙi gafarar sai ya gafarta mu lokaci ne mai tsada malaman tafsiri suka ce faɗin annabi yaqub lokacin da ɗiyan shi suka ce ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in yace qala sawfa astaghfiru lakum rabbi suka ce yana jiran wannan lokacin yayi ne sai ya roka musu gafarar Allah wannan hadisi ne muttafaqun alai riwaya ta Abu Huraira Imam al-Bukhari 1145 Imam Muslim 758 tabbatar da sifa ta an-nuzul a cikin wannan hadisi wanda kaga ita bata zo a Qur'ani ba akwai al-itiyan هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام درانا القيامة كين أكو صفة المجيء وجاء ربك والملك صفا صفا وأن سنزو القرآن منجي أما النزول باب باب تكين القرآن سيء سنة تمنزن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم shi ma za ka yi imani da shi ka tabbatar da shi da ma'anan nuzuli na saukowa tare da kore takyifi karka kamanta yanda Allah ta'ala ke sakowa da sakowar waninsa an samu wasu daga cikin gurbatattu da suka yi ma Sheikhul Islam sharri suka ce ai ya tabbatar da nuzuli har ya kamanta saukar Allah zuwa saman duniya da sakowar shi daga saman mimbari wai sako daga saman mimbari yace Allah yakan sauko karshen dare yanda na sako daga kan mimbari ibn hajar al-haitami yana cikin wanda suka yi wannan kagen akwai al-haitami daban akwai ibn hajar al-asqalani daban wannan ahmad ibn hajar al-haitami ko sunan su ɗaya da ibn hajar na al-hafiz amma ba shi al-haitami wannan yasa al-alusi ya rubuta littafi dan martani akan al-haitami jala'ul aynain fi muhakamatil ahmadain ya wanke ibnu taymiya soso da sabulu to bi hakan bai faru ba alhaitami ba mamaki kazafi yaji an yi abin akai ta yawo da shi kuma bai yi bincike ba id talaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm dan shekul islam akwai wanda sum'a shi ta zo gare su mushawwaha da ma suka samu labarin shi a baibai aka kai musu ai kamar shekul islam ibn abdul wahab da yawan malamai na lokacin shi an kai musu labarin shi a gurɓace a jirkice makiya sun caccanza mai sharri mai kaza ka adatul mubtadi'a kaza ka ji ada ana cewa wani ahli sunna ya mai da maman shi nonon da ta shayar da shi duka ka rasa ina aka suna sallah suna harbin harbin jaki kuma ƙarya ne kawai sharri ne suke fakewa zuwa gare shi da ba su da hujja da za su iya kare kansu daga wannan hadisi za a tabbatar da shi min duni tashbih wala takyif wa biduni tamthilin wa biduni ta'dil mujarrad at-tathbit ithbat ma athbatahu Allah subhanahu wa ta'ala li nafsihi aw athbatahu lahu rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallama لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب من أحدكم براحلته قال الحديث متفق عليه Allah ya fi tsananin farin ciki da tubar bawansa wanda yake mumini mai tuba mai komawa zuwa ga Allah min ahadikum bi rahilatihi fiye da farin cikin da ɗayan ku yayi da samun abin hawarsa yace zuwa ƙarshen hadisi yani fil hadithi baqiyya wa tatimma wa qissa tun yana tafiya saman abun hawa ta ta yadda shi ta kayar da shi ta tsere ya kira ya kira ta kidawowa ya nema ya nema bai ganta ba sai da ya fidda tsammani cikin sahara cikin dokar daji ya koma kasan wani ice yana jiran mutuwa kawai ta zo ta riske shi kamar an ce daga kanka yana daga kai sai ya ga wannan taguwar a tsaye وعليها طعامه وشرابه كاملا abincin shi da abin shan shi da guzurin da yake tare da shi bata yadda ba sai ya kama linzamin wannan taguwar tsananin farin ciki yana so ya ce Allahu rabbi wa ana abduhu sai ya kalbi sai ce Allahu abdi wa ana rabbu annabi ya ce akhba'a min shiddatil farah yayi kuskure saboda tsananin farin ciki alkhata'u kuma ma'fuwun an saboda bai fada da nufi ba walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman abinda ka kudurta da shine ake hukunta ka ash-shahidu ana ithbatu sifati al-farah lahu subhana athbatahu lahu rasuluhu alladhi istafah wajtabah annabin da Allah ya zaba ya fifita shi akan kowa daga cikin halittunsa shi ne ya ba mu labarin Allah ta'ala ya farin cikin shi ya wuce farin cikin da duk wani mai farin ciki yake kaga wannan bawan Allah da aka baka labari wato ana ma misalin da hankalinka zai iya ɗauka ne karka ce an kamanta farin cikin Allah ta'ala da farin cikin wancan bawan da ya rasa taguwarsa dan sai ka kalli waye ya buga misalin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam nu'aym ibn hammad imamu إمام السنة رحمة الله تعالى عليه الذي ابتلي في المحنة وصبر وثابر يكي تيوى من شبه الله بخلقه فهو كافر دو وند يكمن تألا دهلتنسا يا كافرتا دمم شي الله تعالى كوك هدا شي دون كوك فيفي تون أكن شي دك كافرتين دول سيكا فيفي تاشكن كوا أتكن دو وتفللا nashi ba irin na kowa ba to amma karashin zancen na nu'aym bukhari ya kawo shi mu'allakan sai ya ce wa laysa fi ma akhbara Allah ta'ala aw akhbara rasuluhu sallallahu alaihi wasallam anhu tashbih duk abinda Allah ya bada labari ko abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari game da Allah to babu tashbihi a ciki in kaga kamar akwai tashbihi fattahim nafsak ko ka tuhumci kanka wani sahabi yake cewa ayyuhan nas ittahimu anfusakum ala dinikum in ka ji wani abu ya zo maka bambara kwai a addini kakka tuhumi addinin ka tuhumi kanka al'illatu illatuk wan naqsu fik amma shar'u fa huwa al-mukammal al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan anta alladhi khuliqta da'ifa wa khuliqa al-insanu ضعيفة أما الشرع لا ضعف فيه ولا نقص أنغاني يقول saboda haka yace Allah ya fi tsananin farin ciki ba a ce yayi farin ciki irin wancan bawan ba balle ka ce an yi tashbih to ai ɗaya ne da cewar Allah subhanahu wataala ahkamul hakimin ko wallahu khairun hafiza ahkamul hakimin akwai masu hukunci masu hikima amma Allah ahkam akwai waɗanda suke maɗaukaka ne amma Allah a'la subhana rabbiyal a'la so saboda haka akwai waɗanda suna farin ciki kamar wancan bawan lakin farin cikin Allah subhanahu wata'ala a'la wa aufa mafhum Allah yakan yi farin ciki da tubar bawa kai yanzu akwai wanda fashi kunya yake ji wai yace ya tuba gani yake shekara goma ina wannan laifin ko rana tsaka in ce na tuba rashin sanin waye Allah ke ya dauka kamar dan adam ne kai yanzu dan adam ka shekara goma kana mai sata a shago ranar da ka zo tuba in ba sa'a ba sai ga wani sabon rikici ya balle dam wato sabo tas a kwalinsa to amma Allah in shekara miliyan kai kana saban shi ranar da ka tuba dama can kanka kamawa dan adam ne an ka cuce shi ka cuce shi amma Allah an ka saba mushi ka cuce kanka ne in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha an gane wannan ko duk zunubin da kake qul ya ibadiyal ladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم ال... أن تأتيكم الساعة بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين كتوب الله سبحانه وتعالى تك أبن دزي كسنتو دكيد على خير يا بجي مكشي ذكر الله أشد فرحا حديثي متفق عليه في صحيح البخاري البخاري يا فتد شي دبو شدة دري أكو دتقص مسلم يا فتد شي دبو بير دري شدة سبعين دبير حديث ابن عمر وقوله يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة وإن صفة فندك باسع قرآني صفة النزول صفة الفرح wasifatu ad-dhahik ubangiji subhanahu wataala yana yin dariya ga mutane guda biyu ɗayan su ya kashe ɗayan kilahuma yadkhulul janna amma kuma dukkan su zasu shiga aljanna yanzu sahabban da Khalid ya kashe a yakin Uhud an gane ko ranar alkiyama ba su san Khalid daga baya musulunta ba za su ci mimiyo shi a zo gaban Allah shi gashi nan azzalumin da ya kashe mu dan adam bai san gaibu ba to shine sai Allah yayi dariya ba ku san ya zama saifullahi kenan ba saifullahi almaslul alladhi la yanamu wa la yatruku ahadan yanam da aka matsa ma Abubakar sai ya sauke Khalid daga qiyadatul juyush sai ya ce la wallahi la ughmidu sayfan sallahu Allahu ala al-kuffar Allah ba zan maida takobin da Allah ya zare daura saman wuyan kafirai cikin kubanta ba to kaga su basu da labari intisarat da ya samu a yarmouk a yaƙe-yaƙen da aka yi a iraq fathul haira ko hira sauran ƙasashe na musulunci basu da labari wanda ya kashe hamza wa hashiyu bin harb ya kashe sayyiduna hamza asadullah wa asadu rasulih sayyidu shuhada radiyallahu anhu wa arda amma daga baya wa hashiya musulunta فحسن إسلامه بل قيل إنه هو الذي قتل المسيلمة قتل مسيلمة الكذاب أرسيد يتي دنغنا دماشن شي يتي بك قتلت خير الناس حمزة وبك قتلت شر الناس مسيلمة أكتي بيسامن نسوى أرنش بسي بان يكش مسيلم كما أكتي شي ما شهادة حمزة بيد الأباري زي زود شي قبان الله الله يتي مئة أي شي ما musa to abin sai Allah ta'ala ya yi mai dariya irin wannan kadiyya kamar a ce ga wani abu akan matar sarki ne da da ido da ta gani ko kai talaliban abu ashe yana kanka ashe dan uwan shi ne masoyin shi bai sani ba to Allah sai ya yi dariya dariya da ta dace da girman shi alqawlu fi dhahiki kal qawli fil ilmi kal qawli fil basari kal qawli fi sa'iri sifati ajma' abin da za ka faɗa kan as-sam'u laysa ka sam'il makhluqat wad-dhahik wal basar laysa ka basril makhluq wa kadhalika ad-dhahik wa kadhalika al-farah wa kadhalika an-nuzul wa kadhalika al-istiwa wa kadhalika al-qadam duk wata sifa tana dauke da wannan tanzihat din an tsarkake ta daga kamanceceniya da halittu zaka ba ash'ari ban kaura yake yace ya yadda da da sifatu sab'a ko da daji da gani da alhayatu da alqudratu da wane ne to duk abin da zaka faɗa na tantance da raba tsakanin sam'u na Allah da sam'u na halitta haka za a faɗa tsakanin bambance tsakanin dhahikullah wa dhahikil makhluqat mafhum wanda shi ma wannan hadisi muttafaqun alai hadisin Abu Huraira Bukhari 2826 Muslim 1890 wa qawluhu ajiba rabbuna min qunuti ibadihi wa qurbi khairihi yanzuru ilaykum azallina qanitina فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب حديث حسن yace ubangiji ubangijinmu yana mamaki al'ajab yana mamaki daga fudda rai na bayi su ga abu kamar kawai shi kenan ya wuce su wa qurbi khairihi alhalin alkhairin Allah na kusa da su ba su sani ba yanzuru ilaikum azallain qanitin ubangiji subhanahu wata'ala yana kallon ku cikin bacin rai cikin fudda tsammani fayadhallu yadhaku sai ta dariya ba zai gushe yana dariya ba ya'lamu anna farajakum qaribun ya san da cewa budin ku yana kusa amma ku kun shiga cikin kun tsinke kun yi la'asar kun saduda gani kuke kawai shikenan mutum ya dauka ba zai yi arziki ba wani ya ɗauka a jahili zai mutu ya nema ya nema ana ta yi an mai bayanin ya kasa ganewa sai ya ce Allah ghalib duk da Allah ghalib abu ne mai kyau ko da al'ada ta agada zanatar da haka ne sai Allah ghalib wallahu ghalibun ala amri to amma kar ka sake ka fidda rai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jaz karka gaza kai dai ittakhidhil asbab inna allaha la yudayyi'u la yudhi'u ajra man ahsana amala walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana alkhairi baya faduwa banza wannan hadisi malan yace hasan ne amma yana da rauni ibnu abi asim ya fitar da shi a cikin as-sunna juz'i na 1 safa 343 shaykh al-albani rahmatullahi ta'ala alayhi ya da'afa shi a cikin zilalul janna takhriji na as-sunna hadisi na 636 na'am to hadithin yana da rauni amma ya tabbata cikin Abu Dawud dama abinda muke magana kai shine sifata sifata ajab dhahik ya gabata a baya al-ajab ya tabbata cikin hadithin Abi Dawud hadisai ma da yawa hadithin abu dawuda da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ajaba rabbuna min rajulin ghaza fi sabilillah fanhazama yani ashabu yani ashaba mutun ne ya tafi yaki abokanan yakin nashi suka karaya ragwanci ya kama su suna tserewa fa'alima ma alaihi sai ya san zunubin da zai samu in ya gudu faraja'a hatta uhri qadamu daka ya dawo har sai da aka zubar da jinin shi to Allah zai ce wa mala'iku ku kalli wannan bawan nawa ba abin da ya dawo da shi face kwadayin ladata da kuma tsoron azabata to kaga ya ce ya ajibu ko kuma ajaba rabbuka akwai wani hadithin shi ma cikin Abu Dawud cewa wato ya ajibu rabbuka min ra'il ghanam min ra'i ghanamin yace fi ra'shi shadhiyatin ubangijinka yakan yi mamaki yaga wani makiyayi a saman kololuwar dutse yana yana kora dabbobinsa in lokacin sallah yayi kiran sallah ya tada iqama yayi sallar shi Allah zai ce ma mala'iku ku kalli wannan bawan nawa ya yi kiran sallah ya tada ikama ya yi sallah saboda tsorona na gafarta mai zunubansa gabaki daya ina al'ajab ya tabbata ko mamaki allazi yaliqu bihi subhana wa qawluhu da fadin Allah ta'ala la tazalu jahannamu yulqa fiha jahannama ba za ta gushe ba ana jefa mata yan wuta wa hiya taqulu hal min mazid ta kuma tana cewa in akwai ƙari a ƙaro hatta ya za'a rabbul izzati fiha rijla har sai ubangijin buwaya ya ɗaura ƙafar shi a kanta ƙafa wadda ta dace da girmansa wa fi riwayatin alaiha qadama wadda ita tafiya wa alqadam ya ɗaura ƙafar shi akan akanta fa yazwi ba'daha ila ba'din sai sashin wutan ya dinga haɗewa da sashi fatakulu qat qat ta dinga cewa na cika na cika ko kuma ya isa haka ya isa yau mana kulu li jahannama halim talati wa taqulu hal min mazid shi ma muttafaqun alai in hadithi anas radiyallahu an al-bukhari 4848 muslim 2800 da ainihin wato 48 shi ma wannan kenan to da ka sai mu mu bashi haka saboda duba da lokaci sai mu ji zancen assault a ainihin hadithi na gaba subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik na'am akwai littafi na biyu ba ayyakum